الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فان تقوى الله خير زاد ليوم الميعاد وهي وسية الله للأولين والآخرين أيها المؤمنون إن من أعظم القربات وأجل الطاعات عند الله تعالى الإنفاق في سبيله وبذل المال ضيبة به النفوس طمعا في مرضاة الله وما عنده من الأجر العظيم قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة ومن أعظم وجوه ومن أعظم وجوه الإنفاق في سبيل الله عمارة بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عباد الله إن بناء المساجد دليل على صدق الإيمان وعلامة على تعظيم شعائر الله سبحانه ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالمساجد مدارس العلم مدارس للعلم ومحاضن للإيمان وماون للذكر والطاعة وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد أعظم ترغيب فقال في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية ولو كمفحص قطات أيها المسلمون إنما تنفقون إنما تنفقونه في سبيل الله لا يضيع بل يضاعفه الله أضعافا كثيرا قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين عباد الله إن فرصة الخير أمامكم اليوم عظيمة وهي المساهمة في إكمال بناء مسجد أبي هريرة رضي الله عنه في بلدنا بره ليكون بيتا من بيوت الله سبحانه تقام فيه الصلوات وتتلى فيه الآيات وينتفئ به المسلمون جيلا بعد جيل فلا تستصغروا من الصدقة شيئا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yanwa musulunci hudubar mu cikin wannan sati a wannan masallaci namu na masjid abi huraira tana yi mana nasiha ne da jan hankali akan abin da ya shafi fitarwa a ciyar a tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah muna yabonsa muna neman taimakonsa da gafararsa kuma muna neman tsari da Allah daga sharrin zukatanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi haka kuma wanda Allah ya batar babu wani mai shiryar da shi mun shaida babu wani abun bautawa bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai shi kuma ba shi da wani abokin tarayya sannan kuma muna shaidawa cewa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma cikamakin manzan ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da masu habbansa gaba ɗaya bayan haka yan uwa musulmi ina yi wa kaina da ku wasiyar jin tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah shine mafi alherin guzuri ga ranar lahira kuma shine wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe gaba ɗaya ya ku yan uwa muminai daga cikin manyan ayyukan alheri kuma mafi darajar ibada a wurin Allah shine ciyar da dukiya a tafarkinsa da bayar da dukiya da zuciya mai yarda domin neman yardar Allah madaukakin sarki da neman lada a gurinsa. Allah madaukakin sarki ya ce, Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi kafin ranar da babu ciniki a cikinta, babu kuma wani ƙawance, kuma babu wani ceto a cikin wannan rana. Wannan rana ne yanwa musulmi, wannan ita ce rana da za a zo a tsaya a gaban Allah don a yi hisabi, duk kowa girbi abin da ya aikata a wannan gida na duniya. daga cikin mafi girman hanyoyin ciyarwa a tafarkin Allah kuma akwai gina masallatan Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya yarda a ɗaukaka su kuma a ambaci Allah a cikinsu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce masallatan Allah dai waɗanda ke gina su su ne waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka tsayar da sallah suka ba da zakka kuma ba su tsoron kowa face Allah subhanahu wata'ala lokacin ciyarwan ko gina masallatan suna yi ne don neman yardar Allah subhanahu wata'ala su ne ake sa ran su kasance daga shiryayyu ya ku bayin Allah gina masallatai alama ce ta gaskiyar imani da kuma girmama alamomin addinin Allah wanda ya girmama alamomin Allah to hakan yana daga tsoron zukata masallatai makarantu ne na ilimi wuraren tarbiyyar imani ne da mafaka ga ambaton Allah da biyayya a gare shi yan uwa musulmi lalle yan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake karfafa mana gwiwa don mu gane mahimmanci na gina masallatai kwarai da gaske inda ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna a wata ruwaya ma ko da da girman masaukin tsuntsu ne kenan misali idan ka zo ka taimaka ko da da gidan tsuntsu girman gidan tsuntsu wajen gina aiki na masallaci din da ake yi to Allah zai gina maka gida a aljanna wannan Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan don mu kwadaitu ne mu yi ta kokari don ganin mun yi ayyuka don haɓaka masallatai na Allah subhanahu wataala ya koyan wa musulmi duk abin da kuke ciyarwa a tafarkin Allah ba zai bace ba sai dai Allah ya ninka shi sau da dama Allah ya ce misalin waɗanda ke ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah kamar ƙwaya ce da ta tsiro da rassanta guda bakwai a kowanne reshe guda ɗaya akwai ƙwayoyi ɗari kuma Allah yana ninkawa ga wanda ya so haka kuma ya ce duk abin da kuka ciyar Allah shine mai maye gurbinsa kuma shine mafi alherin masu azurtawa yanwa musulmi damar alheri a gabanmu a yau babbar dama ce ita ce bayar da gudunmawa da jajircewa da dawowa a sake ba da kaimi don kammala wannan aiki da aka sako a gaba na wannan masallacin namu na abu huraira da yake wannan ƙarƙashin gari namu na bura a ƙaramar hukuma ta ningi domin ya zama daga cikin gidajen allah inda ake tsayar da sallah ake karanta ayoyin allah kuma al'ummar musulmi za su amfana da shi tsararraki bayan tsararraki yanwa musulmi saboda haka kada ku raina kowace sadaka domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku tsare kanku daga wuta koda da rabin dabino ne don haka yanwa musulmi ashe kenan idan muka yi duba za mu ga wannan masallacin namu na abi huraira da ke wannan gari na bira masallaci ne da yake da bukata a gare mu mu bayar da gudunmawa don mu yi aiki tukuru mu inganta shi ya zama ko daga ko ina aka shiga za a gane cewa lalle mun gyare guralen ibadar mu yanwa musulmi mu yi sani cewar duk yadda muka kai da ƙoƙari wajen kiyaye muhallanmu inda muke zama da matayenmu ko wasu gurare da muke zama don mu yi kasuwa wallahi bai kai mana ba irin a ce mu zo mu mai da hankali don mu gyara abin da yake gurin ibadarmu. mu domin kowa idan lokacin ibadar ya yi nan muke tahowa to mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah mu nutsu mu ci gaba da jajircewa kar mu tafi muna rige-rige wajen saka kaya na sawa a tufa a jiki ko muna rige-rige wajen gasar wa'anna irin mata za mu aura ko muna rige-rige wajen wannan irin abin hawa wannan irin abin hawa za mu hau don mu burge ko mu biya wasu bukatunmu na rayuwa yan wa musulmi mu yi ta kokari mu ga cewa muna inganta gurin ibadar mu domin mu samu yardar Allah a cikin abubuwan da muke gudanarwa saboda haka kada ku raina kowace sadaka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ina faɗin wannan magana tawa ina kuma neman gafarar Allah a gare ni da ku da sauran musulmi baki daya ya ku yan uwa musulmi ku mu nemi gafarar Allah a bisa zunubai da kurakuran mu lalle shi Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne da haka yanwa musulmi kamar yadda ake kwadaitarwa sai mu yi duba mu kallaci irin yadda sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka gabata sun yi kokari wajen rige-rige da jajircewa don ganin sun cire kuɗi a jikinsu da kuma ƙarfinsu don a ɗaukaka wannan kalma ta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan nake kiranmu da mu yi duba zuwa irin yadda sayyidina abubakar ya yi ta ƙoƙari ya ciyar da dukiyarsa ya ba da rayuwarsa ya bayar da komai ba don komai ba sai don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu zarafi na ɗaukaka kalmar Allah kuma addini na musulunci ya habaka to waɗanne irin abubuwa ne ake nema a gurin mu yanwa musulmi su ne mu jajirce mu gina wa kanmu rayuwa mai kyau wacce take za mu yi alfahari da ita a zuwa gobe kiyama wacce irin rayuwa ce shine duba da fadin Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana duk abin da ya azurta mu da shi din nan kamar ya ɗora mu ne mu zama masu lura da wannan wannan dukiya ashe kenan da ku da mu da duk abin da muka mallaka na Allah ne subhanahu wata'ala don haka idan aka kira mu aka ce mu bayar a tafarkin Allah to kar ka yi wa Allah rowa domin Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana yace idan aka kiraye ku aka ce ku bada akan samu da yawa wa'anda suke kokari bari su cire su bayar domin kalmar Allah din ta daukaka sai Allah ya ce to duk wanda sun cire suka bayar kuma suka gazgata daga daga kyakkyawan aiki da ake kwadatar da su Allah ya ce za mu yassare musu mu sauƙaƙa musu hanya mai sauƙi wannan irin yassarewa ne ko sauƙaƙawa hanya mai sauƙi shine duk hanyar neman ka sai kaga Allah yana sauƙaƙa ta Allah subhanahu wata'ala ya ce shi yake azurtawar don haka abin da ya baka ko da dubu ɗaya ce kai nazarin cire ɗari biyar ka bawa Allah wallahi ba asara bane Allah ya ce sai ya fito maka da hanyar da zai ninka maka wannan ɗari biyar da ka cire ka bayar to yan uwa musulmi sai mu zo mu duba idan muka kallaci wannan masallacin ai kusan shekara guda kenan muna ta aiki din namu ne aikin kuma mu din ne muke yi in muka duba wani zai iya zuwa shi kadai ya ce me abin da za a yi kaza ne zai iya ɗaukar nauyi gaba ɗaya ya yi aikin to amma saboda a kwadaita ka saka nema na saka wa'ancan su saka sai a yi ayyuka ɗin don mu gudu tare mu tsira tare kuma mu rabauta da wannan lada da muke fata mu samu a gurin Allah yan wa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya san da wasu da za su ce bari mu yi rowa ya ce to su ma masu rowar duk wanda suka yi rowa suka ƙaryata daga kyakkyawa da ake ta ba su labari na ribatuwa da ake yi tun daga duniya Allah ya sauƙaƙa maka hanyar nema ya buɗaɗa maka a tafarkin arziki ka samu yalwa ta ko ina kuka ƙaryata ko ga kamar ba wani abu bane da Allah subhanahu wata'ala zai yi sai Allah ya ce to in sun yi rowa game da wannan ɗin to su sani cewa da suka yi rowar don su wadati da wannan dukiya tasu ɗin da suke kallon sun tara suna tsoron ta ƙare sun manta Allah ɗin ke badawa wanda ake kiransu su bayar saboda Allah sai Allah ya ce to su sani mu ɗin mu muke bayarwa dama to za mu tsananta musu tsanantawa wanda irin tsanantawa ne shine sai ka je ka wuni kana ta kokari ka samu dubu ɗaya in ka sa wasa ko naira hamsin ba za ka samu ba duk hanyar da za ta zo sai Allah ya toshe dama daga gare shi ne to yanwa musulmi muna kiran juna da mu yi kokari wannan gurin ibadata mu ba mu da wani guri da ya kai shi kuma ba mu da abin da ya fi shi mu yi duba da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana a matsayinka na bawan Allah a matsayina na bawan Allah a matsayinku na bayin Allah a matsayinku na waɗanda ake fata ku samu rabota a gurin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunan mu ‘yan adam to ku sani duk wanda ya zo ya rasu ya gama duk gwagwarmayar wannan rayuwa a gidan duniya ɗin ya koma zuwa ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin ayyukansa sun yanke face abubuwa guda uku waɗannan abubuwa ne guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sadaka mai gudana wadda idan ka yi ta za ta ci gaba da wanzuwa har bayan ka kana samun ladan abin da ka yi wannan irin sadakoki ne masu wanzuwa ko gudana su ne sadakoki waɗanda za ka ga ka zo ka yi su amma ko bayan balanka ana amfanuwa da su misali sai mutum ya je ya haƙa wata rijiya ko ya tona bohol ko ya gina islamiya ko ya gina masallaci kamar yadda muke ta faɗa to duk waɗannan wasu abubuwa ne da ladan ka iya nan a tabbace kuma za a ci gaba da rakodin har a tashi kiyama har sai dai in wannan abin ne aka rusa shi ko ya kauce to kenan yan uwa musulmi a abubuwa uku da annabi ya ce suna rage wa mutum ko suna kai masa lada kuma su rage masa nauyin zunubin ko azaba da yake ciki din in ya koma zuwa ga Allah akwai irin waɗannan ayyuka to in kowa ya daga kansa a cikin bayan wa musulmi sai mu ga masallacin mu nan ya shekara ba mu yi masa silib ba ga wani guri daga sama da yake son filista duka ba mu yi ba to ya za mu yi mu yi he mu kirkiro wata dabara wacce za ta ba mu iko ko dama mu zo mu yi aikin kamar da ɗazu nake faɗa za a iya samun wani shi kaɗai ya ce ma bari ya yi za a samu to in aka zo yanzu mu dora wa kanmu a ce mu yi nazari yanwa musulmi cewa bari ɗauka duk sati in zan taho sallah bari na riko dubu ɗaya in kawo masallaci fi sabilillahi to sai mu irga ko da iya cikin masallacin nan ne a je a ce mun kai ashirin ko talatin in mun haɗa dubu ɗaya ɗaya ma dubu talatin kenan mun aje sati mai zuwa muka yi haka wani sati muka yi haka duk wannan zai ba mu dama da iko a ce wannan gun ibadar tamu ko baki a hanya suka zo wucewa za su san cewa lalle muna kokari don mu inganta muhallinmu na ibada ba muhallin mu gurin zama da iyalai ba to don haka yawa musulmi wannan yana daga abin da annabi ya ambata abubuwa guda uku din ko kai wannan din ko kuma annabi ya ce idan ka ilmantar kuma ake ilmantarwa a bayanka ko ka ilmantar aka ilmantu da ilimin ka zama baka raye amma kai ka ilmantar kuma ake ilmantarwa da ilimin kuma ake karuwa da ilimin shi ma wannan yana kai maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na uku ice ko ka badda na kwarai wadda zai rinka yi maka addu'a ko in bai yi addu'ar ba ma zai rinka yin aiki na kwarai har al'ummar unguwar ko garin gaba ɗaya ka ji suna son barka suna yabawa awa na mutumin kirki ne ba a san shi da wani abu da za a ce ai mutumin banza ne da za a la'ance shi kuma la'antar ta bi iyaye ba to don haka yan wa musulmi ina kira a gare mu da mu iya kokari mu yi ta kokari din don mu ga cewar addinin nan namu na musulunci ta ko ina yana iya amfanuwa da mu idan muka kwanta muka yi bacci muka zaɓi mu yi ta ɓoyewa mu ci da iyalai za mu ci ɗin kuma za mu kasar da shi ne iyanan kawai labarin yake iya tsayawa amma in muka bayar a tafarkin Allah wani lada ne da zai zama har mu rayu ɗin har mu bar duniya kuma muna samun sa don haka yan uwa musulmi ina tallata wa kaina muna tallata muku wannan alkhairin da mu yi ta kokari mu ga mun yi abin da ya dace a gurin ibadar mu Allah madaukakin sarki muke roƙo da ya karɓa mana sadakokin mu Allah ka albarkaci dukiyar mu da rayuwar mu baki baki daya ka kuma ba mu ikon kammala wannan aiki na masallaci namu na Abu Huraira ka sanya shi tsarkakekke domin neman yardarka ya Allah ya Allah ka gafarta wa musulmai maza da mata mu'minai maza da mata rayayyu da matattu gaba ɗaya ya Allah ka musu rahama ka gafarta musu wanda duk suka rigaye mu gida na gaskiya Allahumma taqabbal minna sadaqatina wa barik lana fi amwalina wa waffiqna li ikmali bina'i masjid abi huraira waj'alahu khalisan liwajhikal karim Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat Allah ahya'u minhum wal amwat inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu li salati al jumu'ah Thank you.